وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله بين ربنا عز وجل علاقة العباد فيما بينهم وبين ربهم وعلاقة بعضهم ببعض ومن ذلك العلاقة بين الزوجين وما يجب لكل واحد منهما وما عليه فورد في القرآن والسنة بيان الأحكام العامة للزوجين وكثير من التفاصيل متروكة للعرف بشرط ألا يخالف شرعا لقوله سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف وفي خطبتنا هذه نتناول حقوق الزوج على امرأته ولنبدأ بالكلام أولا عن منزلة ومكانة الزوج عند الزوجة عند الزوجة في الإسلام إذ حق الزوج على زوجته عظيم فأن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سألت أنها قالت سألت سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أعظم حقا على المرأة قال زوجها الحديث أخرجه أحمد والحاكم وصححه وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفسي بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها كله أخرجه أحمد وصححه الألباني وقال صلى الله عليه وسلم لو تعلم المرأة حق الزوج لم تقعد ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ, حتى يفرغ منه صحه الألباني في صحيح الجامع وقال شيخ الإسلام ابن تيمية الحراني عليه رحمة الله وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج وإنما عظم حق الزوج على زوجته لما عليه من فضل وبما أوجب الله عليه من واجبات تجاه زوجته من سكنى ونفقة وقوامة عليها قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فما أوجبه الله عليها تجاه زوجها إنما هو من باب الوفاء ورد الجميل وقد قال المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس أخرجه أحمد وأبو داود وتعظيم حق الزوج عليها لا يعني لا يعني حظم منزلتها ولا بخسها شيئا من حقوقها أو قدرها ولا يلزم منه احتقارها وإذلالها أيها المسلمون إن مما أوجب الله على الزوجة لزوجها أمور منها حق الجماع قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح الحديث متفق عليه فلا يحل للمرأة أن تحول بين الزوج وبين رغبته في تحصين فرجه في المباح وإعفاء وعفاف نفسه فربما أغراه الشيطان في الوقوع في المحرم فكانت شريكة له في الوزر فاستحقت الوعيد الشديد بامتناعها من فراش زوجها والح والحيض ليس بعذر في الامتناع لأن له حقا في الاستمتاع بها ما عدا الوطأ في الفرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح أخرجه مسلم ولعظم الأمر أوجب الشارع عليها أن تمتنع على كل ما يكون سببا في عدم, في عدم تمكن الزوج منها ولو كان من نوافل العبادات فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه الحديث متفق عليه ومن حقوقه عليها عدم خروجها من البيت إلا بإذنه يقول ربنا عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ففي الآية دلالة على أن النساء مأمورات بلزوم البيت منهيات عن الخروج كما أن الإسلام خاطب الرجل بأن له الحق في منعها ولكن باستخدام أسلوب سليم قال صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها الحديث متفق عليه فيفهم من الحديث أنها إذا أرادت الخروج لا بد أي أن تستأذن ومن حقوق الزوج عباد الله على زوجته ألا تدخل في بيته من لا يرضى دخوله فلا يحل للمرأة أن تأذن لرجل أو امرأة من الأقارب أو الأباعد في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه ففي حديث جابر رضي الله عنه ولكم عليهن ألا يواطئن فرشكم أحدا تكرهونه أخرجه مسلم وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحموى قال صلى الله عليه وسلم الحم الموت الحديث متفق عليه الحم هو قريب الزوج أخوه أو ابن عمه وأن ترعى ماله وولده وسائر شؤون منزله لقوله تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله أي أن النساء الصالحات مطيعات لله ولأزواجهن حافظات لغيبتهم إذا غابوا فيحفظن أنفسهن ويحفظن أموال أزواجهن حتى يعودوا ومن أعظم حق الزوج على الزوجة وجوب الطاعة يجب على الزوجة طاعة زوجها وقبول أمره ما لم يكن معصية قال تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم وقد جعل الله الرجل قواما على المرأة بالأمر بالأمر والتوجيه والرعاية فطاعتها له تحفظ كيان الأسرة من التصدع والانهيار وتبعث محبة الزوج القلبية لزوجته وتقوى رابطة التآلف والمودة بين أعضاء الأسرة ويولد تلك الطاعة ما جاءت عن أبي هريرة رضي الله عنه ويؤكد تلك الطاعة ما جاءت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت أخرجه أحمد وقال صلى الله عليه وسلم اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما عبد أبق عن مواليه حتى يرجع وامرأة عصت زوجها حتى ترجع أخرجه الطبراني ثم إياك أيتها المرأة المسلمة من طلب الطلاق من زوجك بغير سبب شرعي فبعض النساء تسارئ بطلب الطلاق من زوجها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة أخرجه أبو داود بإسناد صحيح أيتها الزوجة اعترفي بفضل الزوج عليك ولا تنكري معروفه فإن كثيرا من النساء تجهد فضل زوجها عليها وخاصة عندما تغضب وذلك من أسباب دخولها النار وعليها أن تشكره على ما يجلب لها من طعام وشراب وثياب وغير ذلك مما هو في قدرته وتدعو له بالعوض والإخلاف ولا تكفر نعمته عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن قيل أيكفرن بالله قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط الحديث الحديث متفق عليه عباد الله ومن حقوق الزوج على زوجته الخدمة في البيت وإذا نظرنا في النصوص الشرعية تبين لنا وجوب الخدمة على المرأة في بيتها بالمعروف وفي حدود قدرتها فعن علي رضي الله عنها أن فاطمة اشتكت ما تلقى من الرحى في يدها وأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده ولقيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة إليها قال علي رضي الله عنه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبنا نقوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا مكانكما فقعد بيننا حتى وجدت برد قدمه على صدري ثم قال ألا أعلمكما خيرا مما سألتما إذا أخذتما مضاجعكما أن تكبرا أربعا وثلاثين وتسبحا ثلاثا وثلاثين وتحمدا ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم الحديث متفق عليه وخدمة المرأة في بيت زوجها من المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه فقد كانت النساء حين نزول القرآن يخدمن في بيوتهن إخوة الإيمان فمعاملة الناس درجتان الأولى عدل وإنصاف وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب والثانية فضل وإحسان وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق وهي الدرجة أرشد الله إليها فيما يقع بين الزوجين في قوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم وإذا التزمت المرأة شرع ربها فيما أوجب فيما أوجبه عليها من حقوق زوجها فإنها تظفر برضا ربها وتدخل جنته وهو أعظم مطلوب لها قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة أخرجه الترمذي بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ان وانا مسو البركه yau khutubar mu ta yau insha Allah ta'ala za mu tattauna ne game da haƙƙin miji akan matarsa wanda irin haƙƙoƙi shari'ar musulunci ta ajiye wa miji wanda ake buƙatar mace ta tsaya ta ba da shi wajibi ne a kanta kamar yadda hudubobin da muka gabatar a baya kusan sati uku kenan da suka gabata ko hudu mun yi bayani game da haƙƙin ita mace kuma akan mijinta to ya kamata a yi balansin shi ma ita ma mace ta ji wani irin haƙƙoƙi Allah maɗaukakin sarki ya ɗora mata akan mijinta ya uwana masu albarka mu sani cewa lallai Allah maɗaukakin sarki ya bayyana alaƙa da ke tsakanin bayi da Ubangijinsu da kuma alaƙar da ke tsakanin bayi a tsakaninsu, alaƙoƙi da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye tsakanin uba da ɗa, tsakanin uwa da ‘yarta, tsakanin miji da matarsa, tsakanin aboki da aboki, tsakanin maƙoci da maƙoci duk wata alaƙa da muka sani da ke afkuwa tsakanin mutum da mutum Allah maɗaukakin sarki ya bayaninta da kuma hanyoyin da ya kamata mu bi mu kiyaye ta. ‘Yan uwana masu albarka, daga cikin manya-manyan haƙoƙi da shari'a ta bayyana ita ce haƙin auratayya haƙin da ke tsakanin miji da mata zama ne da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye shi na dindindin daga farkon lokacin da aka yi aure zuwa ƙarshen rayuwarsa shine abin da ake fata idan ba wata matsala ce ta faru wata ba a fatan hakan Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ƴan uwa mu sani cewa kowanne ɗaya daga cikin miji da mata yana da haƙƙi akan ɗan uwansa yau insha Allah ta'ala khutubar mutum za ta mai da hankali ne game da haƙƙin da shi miji yake da shi akan matarsa lalle alƙur'ani mai girma da hadisan manzon tsira annan muhammad sallallahu alaihi sallam sun yi bayani filla filla dalla dalla akan abin da ya shafi haƙƙin da shi miji yake da shi akan matarsa akwai wasu haƙƙoƙin kuma da shari'a ta jingine su ta bar su akan kowace al'ada yanayin yadda al'ada take matuƙar bata saba shari'a ba to wannan haƙƙin za a kalle shi akwai irin haƙoƙin da kowace irin al'umma kowace irin ƙasa kowane irin mutane za ka ga akwai irin nasa haƙƙin idan ka je wata ƙasar daban yake da wata ƙasar wata ƙasar nasu daban yake da wata ƙasar to matuƙar irin wannan haƙoƙi ba su shaɓa wa shari'a ba babu laifi a bi su a yi amfani da su ɗan uwan mu sani cewa kafin mu shiga bayani game da haƙƙin kai tsaye lallai ya kamata mu yi bayani game da girman haƙƙi da namiji yake da shi akan matarsa addinin musulunci ya ɗora namiji ya kasance shine shugaba shine jagora shine mai ba da umarni a gidansa matarsa ƙarƙashin kulawarsa take lallai kamar yadda ka san shugaba a ƙasa shugaba a garinsa sarki a masarautarsa to haka namiji yake a gidan aurensa shine mai cewa a yi shine mai cewa kada a yi shine mai sawa shine mai hanawa idan abu ya fara lalacewa wanda ya kamata a fara tuhuma shine domin shine shugaban da Allah madaukakin sarki ya jinginawa ya dorawa ragamar tafiyar da gidan gaba ɗaya a hannunsa shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa a a cikin hadisin da nana Aisha uwar mumini Allah kara mata yarda ta tambaye shi cewa ya rasulullah a cikin mutane wane ne yafi girman haƙi akan mace amsar da annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya bata ya ce shi ne mijinta wanda ya fi kowa girman haƙi ta kula da shi ta yi masa biyayya ta bi duk abin da ya ce ta bi shi ne mijinta haka annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi faɗa cikin hadisin da imamu ahmad da imamu alhakim suka fitar da shi haka nan wani hadisin ya zo annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake cewa law kuntu amiran ahadan an yasda li ghairillah da a ce zan iya umartar wani ya yi sujjada ga wani Allah da na umarci mace ta yi sujjada ga mijinta ‘yan uwa mu sani cewa sujjada hatta a cikin sallama ɗaya ce daga cikin ɓangarori da suka fi kowanne ɓangare tsada da kima da martaba a cikin ibada saboda idan ka kalli sujjada za ka ga dukkanin gaban da kake ji da su tun daga fuska da hannaye dukka ɗora su a ƙasa ka turmuza su a ƙasa saboda Allah maɗaukakin sarki saboda hatta a cikin sallah za ku ga babu ibada babu gurbin da yafi sujjada shi yasa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ga mana cewa idan mutum ya sujjada ya dage ya dage ya ta roƙon Allah madaukakin sarki saboda dab mutum yake da ubangiji Allah madaukakin sarki a lokacin kuma yace fa qaminun ayustajaba lakum ya kusanta amsa muku addu'ar da za ku Allah madaukakin sarki yace wasjud waqtarib ku yi sujjada ku ƙara kusanta zuwa ga Allah madaukakin sarki to tare da wannan tsada da sujjada take da shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai da a ce zan umarci wani mutum ya yi wa ɗan uwansa mutum sujjada inda a ce hakan yana yiwa to babu wanda zan umarta face mace zan umarta ta yi wa mijinta sujjada yan uwa ku sani cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ce zai umarci shugaba ko kuma mabiye wa shugabansa sujada ba bai ce zai umarci ɗa ya yi wa ubansa ko uwarsa sujada ba saboda girma haƙƙin miji akan matarsa annabi ya ce ita zai umarta ta yi wa mijinta sujada lalle ko shakka babu wannan hadisi yana fito mana da matuƙar girman haƙƙi da miji yake da shi akan matarsa hakanan wani hadisi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa da a ce mace ta san girman haƙƙin da mijinta yake da shi akan ta da ba za ta zauna ba matuƙar lokacin cin abincin ranarsa ko cin abincin darensa ya halatto ba za ta zauna ta huta ba face sai ta tabbatar ta gama kimtsa komai ta gama shirya komai ta kawo masa ya ci ya ƙoshi sannan hankalinta ya kwanta inda ta san girman haƙƙin nasa da yake kanta wannan hadisi a sheikh muhammad nasir albani ya inganta shi a cikin sahihul jami yan uwana a mu sani cewa babban malamin addinin musulunci shekul islam ibn taymiya Allah madaukakin sarki masa rahama yake cewa wa laysa 'ala al-mar'ati ba'da haqqi Allah wa rasulih mace ba ta da wani haƙƙi mafi girma akan ta bayan haƙƙin da Allah yake da shi akan ta da haƙƙin da manzansa yake da shi akan ta bayan haƙƙin da sai kuma haƙƙin mijinta in ka ɗauki haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to babu wani haƙƙi mafi girma akan mace sama da haƙƙin mijinta ‘yan uwana masu albarka, mu sani cewa lallai biyayya da Allah maɗaukakin sarki ya ce mace ta yi wa mijinta, malamai suka ce wannan Allah maɗaukakin sarki ya ce ta yi ne min babi raddil jamil, saboda a babi ne na mayar da mai kyau da mai kyau. Allah maɗaukakin sarki ya ce hal jazawul ihsan illa ihsan ai sakamakon kyautatawa babu wani abu sai kyautatawa dan uwansa miji yayi wa mace dukkanin alkhairan da suka kamata ya biya sadaki ya kawo ci ya kawo sha ya kawo gurin zama ya sai magani ya sai sabulu ya sai omo duk abin da ake bukata yayi to ita ma ya kamata ta masa biyayya domin mayar da alkhairi da alkhairi haka malamai suka faɗa shi sa Allah madaukakin sarki yake ga mana cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa mazaje su ne suke tsaye akan matayensu qawwama abin da ake nufi da shi shine tsayuwa ta bada umarni tsayuwa ta kulawa tsayuwa ta cewa a yi da cewa kada a yi Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wannan nauyi ne akan namiji game da matarsa sai Allah maɗaukakin sarki ce bi ma faddala Allahu ba'dahum ala ba'd sakamakon fifita sashi da Allah maɗaukakin sarki akan sashi haka Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ikon sa ne mashi'arsa ce ya fifita bangaren namiji ya ɗora shi akan mace abu na farko kenan abu na biyu sai ce wa bima anfaqu min amwalihim da kuma abin da suke ciyarwa na dukiyoyinsu namiji shi yake fita yayi fafutuka ya sha wahala wani ya sa rayuwarsa a cikin haɗari don duk ya samu abin da zai rufa gidansa asiri ya samu abin da za a ci to wannan abin da yake yi lallai ya cancanta matar da take gida take jiran ya kawo ta dafa ta masa biyayya ta yi abin da yake so ta bar abin da ba ta so yan uwana masu albarka mu sani cewa lallai addinin musulunci ya aje wasu haƙoƙi masu yawa wanda ya buƙaci mace ta tsaya wajen ba da su ga mijin da yake aurenta ‘yan uwa haƙoƙin suna da yawa sai da za mu ambaci kaɗan daga ciki wanda lokaci suka ba mu dama daga cikin haƙoƙin da Allah maɗaukakin sarki ya ajiye na mace na namiji akan mijinta na farko shine haƙƙin jima'i ko kuma haƙƙin saduwa lallai wajibi ne duk lokacin da namiji ya buƙaci matarsa to wajibi ne ta bashi haɗin kai wajibi ne ta bashi kanta dukkanin macen da mijinta zai neme ta ta bijire ta yarda ko dan sun yi fada ko dan sun yi rigima ko wani abu ya shiga tsakaninsu lallai za ta shiga ƙarƙashin hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yake cewa idan namiji ya kirawo matarsa izuwa shimfaɗarsa sai ta ki amsa masa ta ki zuwa inda yake ya kwana yana fushi da ita ya kwana yana baƙin ciki da takaicin abin da ta yi masa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce za ta wayi gari za ta kwana mala'ikun Allah suna tsine mata albarka sai ta wayi gari tsawon wannan daren tun daga lokacin da aka yi wannan abin har zuwa lokacin da afirji zai keto mala'ikun Allah ya ce ta ce Allah ya tsine mata albarka Allah ya tsine mata albarka sai ta waye gari dan uwa kun ga abin ba kaɗan bane abin mai girma ne shi sa baya halatta ga kowace mace ta hana mijinta kaiwa zuwa gare shi kaiwa zuwa gare ta ta hana shi biyan buƙatarsa game da ita dan ɗaya daga cikin hikimar da yasa ake yin auren kenan domin hakan zai iya tunzura shi zai iya tura shi ya je afka zuwa ga abin da yake na haramun ne zai iya zuwa ya nemi matan banza a waje ya je ya yi zina wanda wannan laifin zinan da ya je ya yi bayan an ba shi alhakinsa shi ma sai an ba ta ita ma na ta kasa ba wai duk laifin ita za a ɗauka ɗora ba a'a babu wanda ya kai shi je zina zina haramun ce ko me aka yi maka zina haramun ce babu wani hali daga cikin hali da mutum zai halatta wa kansa zina babu shi to amma idan muka duba za mu ga ita ma tana da gudunmawar da ta bayar wajen hankaɗa shi je zina shine kin amincewa ya biya bukatarsa a gida inda yake na halaka Allah madaukakin sarki ya bata lada shi ma ya bashi lada to fitan da ya je yayin yin matan banza bayan an bashi alakinsa da yayi na zina ita ma sai an bata alakin da ta yi na taimaka masa wajen ya je ya zina Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa mu sani cewa addinin musulunci ya tsara hatta lokacin da mace take jinin al'ada shari'a bata haramta wa mijinta ya ji daɗi da matarsa ba abinda aka hana kawai shine ya sadu da ita ta farji amma duk wani abu da namiji zai yi da matarsa lokacin da take jinin al'ada dan ya ji daɗi da ita ya biya bukatarsa ya kawar da gafin sha'awar da ta dame shi kai ya je afkawa haramun shari'a musulunci ta ba shi dama yayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mana cewa isna u kulli shay'in illa nikah ku aikata komai da kuka sani da matanku dan ku biya kanku bukata illa nikah banda saduwa ta aure shi kadai addinin musulunci ya hana shi yasa za ku ga hatta abubuwa na ibada wanda suke ba na wajibi ba addinin musulunci sai da ya ja kunnan mace yayi ahir dinta kada ta je ta aikata su matukar bata nemi izinin mijinta ba me yasa kada ya zo neman ta a lokacin tana azumin nafila ko tana sallar ko abin da ya kama da haka to addinin musulunci ya hana wannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace baya halatta ga mace ta yi azumi azumin nafila mijinta yana gida bai yi tafiya ba sai da izininsa yan uwa mu sani cewa azumi wa ake wushi Allah madaukakin sarki azumi ibada ce azumi bauta ce amma Allah madaukakin sarki ta harshen annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mace kada ta sake ta yi azumin nafila alhali mijinta yana gida sai ta nemi izinin sa so haka duk macen da za ta yi azumin nafila sai ta nemi izinin mijinta ina so ne ina so ne azumin nafila ya kace in ya bata izini sai ta je ta yi idan bai bata izini ba yan uwana masu albarka ta je ta yi wannan azumin ta saba Allah madaukakin sarki shi sa za ku ji a cikin hadisi aka ce na na'isha Allah ƙara mata yarda dan ita ce matar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fi ƙauna a cikin matansa gaba ɗaya idan ana bin ta azumi ta sha azumi na ramadana sakamakon jinin al'ada to ba ta iya samun dama galibi ta rama wannan azumin sai watan shawwal sai watan sha'aban afwan watan sha'aban wanda daga shi sai ramadana me dalili saboda wannan azumin annabi wannan wata ne da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake yawaita azumi a cikin sa dan ta bawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cikakken haƙƙin sa to ƴan uwa idan a ibadar da take ta ibadar da take bautar Allah ce an ce mace kada ta yi saboda haƙƙin mijinta ya kuma abin da yake ba wajibi ba saboda haka mace ta sani cewa duk yadda za su yi rigima da mijinta duk yadda za su yi abin da bai kamata ba tsakaninsu to wannan idan shi ne da idan ita ce da gaskiya ta nemi haƙƙinta a wajen Allah maɗaukakin sarki amma idan mijinta ya neme ta ta bashi kanta in ko ta hana shi ta sani tana cikin fushin Allah maɗaukakin sarki ko mai tsakanin su ko matuƙar miji yana na a matsayin mijinki matarsa ce ke to dole sai kin bashi haƙƙinsa wasu matan sai su rinka tambaya cewa to ai ni ma akwai haƙoƙi na da yawa da ya hana ni wani lokaci ci ma ba sosai yake bani ba baya bani kaza baya min kaza baya min kaza eh matuƙar yana nan a matsayin mijinki sai kin bashi haƙƙinsa kamar abin da annabi ya gama game da shugabanni ne yace karshen duniya za a samu shugabanni masu fifita kansu masu zaluntar ku masu kwace abubuwan da ya kamata a ce sun ba ku hana ku sabai suka tabbata suka ce ya rasulullah me zami a wannan lokacin annabi yace ku ba su haƙƙin su naku ku nema a wajen Allah madaukakin sarki to haka ne tsakanin miji da mata mace ita ce karama ita ce a ƙasa ita ce ake shugabanta namiji shine shugaba saboda haka dole ta ba shi haƙƙin sa nata ta nema a wajen Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya samu dace ‘yan uwana masu albarka daga cikin haƙoƙi da Allah maɗaukakin sarki ya ɗorawa mace akan mijinta shine lalle ne duk lokacin da za ta fita zuwa wata buƙatarta ko zuwa wata unguwa lalle ne ta nemi izinin mijinta haramun ne summa haramun summa haramun mace ta fita daga gidan mijinta ba tare da izininta ba ba tare da izininsa ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ya gaya mana cewa idan mutum matarsa ta nemi izininsa za ta je masallaci annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce to fala yamna'aha kada ya hana ta malamai kai suka yi istinbati a cikin wannan hadisin cewa ashe kun ga da annabi ya ce idan mace ta nemi izinin mijinta ta je masallaci ashe kun ga duk fitar mace da mace za ta yi sai ta nemi izinin mijinta hatta zuwa ibada ga sallah kenan to ya kuma zuwa kasuwa ya zuwa gidan biki ya zuwa suna ya zuwa gidan makota ya zuwa inda ba dole ba saboda haka idan namiji ya ce da matarsa kake je waje kaza to a lokacin fitar ta kuma ta fita ta fita ta fita a cikin wuta balbal eh ta fita akan abin da yake na haramun shi sa Allah madaukakin sarki ya kira matan mu'mine gaba daya yace wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula Allah madaukakin sarki yace ku zauna a cikin gidajen ku ya ku mata mu'mine asali mace abin da aka santa shine zaman ta a cikin gida ta kula da gidanta ta kula da 'ya'yanta ta kula da mijinta wannan shine sana'ar mace shine aikin mace shine abin da mace zata ta sami yardar Allah madaukakin sarki mata yan farko abin akan abin da suka dawo makin idan larura ta tashi babu laifi sai ta nemi izinin mijinta shi sa Allah ya gaya musu cewa wala tabarrajna kada ku rinka fita tabarrujal jahiliyatul ula irin fitan da matayen jahiliya na farko suke ba daidai bane fitan jahiliyar farko shine fita ko da yaushe ba kaidi wata a rana sai ta fita sau takwas e wata mijinta baya nan ba ruwanta ta fita ta shiga nan makota ta fito ta shiga nan makota ta ta leko ta kirawo mai karas ta kirawo mai kifi ta kirawo mai agwaluma duk tana matar aure za ta leka tana kwallo mai agwaluma kira yanzu kuma a ana ciniki da mai agwaluma a bakin gidanta to kaga wannan matar ko shakka babu babu kamun kai babu sanin ya kamata a tattare da ita lalle ya kamata ta ji tsoron Allah ta daina irin wannan abin da take yi bai kamata ba dole sai mace ta nemi izinin mijinta kafin ta fita in ko ta fita babu izinin sa to ta sani lalle Allah madaukakin sarki yana madakata kuma yana jiranta yan uwana masu albarka daga cikin haƙoƙin namiji da yake da shi akan matarsa shine kada ta shigar da wani gidansa wanda bai yarda a shigar da shi ba ko wanda baya so duk wanda mace ta sani cewa lallai wane mijina bai yadda ya shigo gidana ba ko da ɗan uwanki ne kuwa wannan haramun ne ke shigar da shi cikin gidansa haramun ne annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya faɗa a cikin wani dogon hadisi na jabir abdullahi ke cewa wala kuma alaihinna allah tuwa allah yuwatina furushakum ahadan takrahunahu mazajen ku suna da haƙƙi akan ku yake musu nasiha akan cewa kada ku shigar da wasu su zauna akan shimfiɗinsu wanda kuka san mazajen ku ba sa so in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk wanda mace ta san mijinta baya kaunar ya shiga gidansa kada ta sake ta bashi izini ya shigo gidansa ko wane ne amma saboda wayewa da ci gaba irin ta mutum mai haƙar rijiya yana ƙara ƙasa yana gani ci gaba yake yi yanzu dan ajin su ma a makarantar boko abokinta za ta shigo da shi cikin gida su zauna ta kawo masa abinci suna hira ana tafawa kai ka ce shi ne mijin nata abokin kasuwancinta wanda wani a facebook suka haɗu da shi wani a kaza suka haɗu da shi amma za ta bashi dama ta shigo da shi cikin gidanta musamman yadda ake ta irin wannan kasuwancin na online da sauransu sai wani gardi kawai ya zo baka na sai ya shigo maka gida wai abokin wai abokin kasuwancin ta ne to wannan in uwa mu sani cewa wallahi cin amana ne haramun ne haramun ne kuma mata su ji tsoron Allah su shirya tambayoyin da Allah madaukakin sarki zai musu akan wannan abin da suke shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin wani hadisi ingantacce yake ga wa sabansa cewa iyyakum wadkhulu ala nisa in ne muku kashedi a hir dinku da shiga cikin gidajen mataye ba ku ba shiga gidajen mataye sai wasu bai wani mutum daga cikin mutanen Madina ya rasulullah afara aita alhamwa ya kake gani game da alhamu shi ma kada ya shiga gidan matan aure alhamu shi ne dan uwan miji eh kama a ce kanin miji kanin baban miji wani ma'abocin miji bare irin wanda ake ce masa kozin ake ce masa ko menene kaga kozin din yana yana kozo bala'i a cikin gidajen mutane wallahi kuwa sai sahabbai suka ce ya rasulullah ko da alham sai annabi ya ce alham almaut ai dan uwan miji ai kamar bawo ne ce bala'in kenan eh masifa kenan saboda me saboda shi zai zo shiga gidan dan uwansa ba tare da ba an kawo komai ba sai abin da ba a so kuma je fara dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce babu yadda za a yi namiji su keɓe da shi da mace su biyu na uku nasu shedani ne kowane ne kuwa kowane ne annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ware ba in dai namiji ba muharramanta bane to haramu ne ta shiga da shi gidansa to tunda annabi yayi gargadi game da ƴan uwan miji ba ya kuma wannan nesa saboda kamata su ji tsoron Allah su daina shigar da duk wanda miji baya so gidajen mazajen su wannan haramun ne sannan mataye in uwana masu albarka dole ne su kula wa mazajensu dukiyarsu da 'ya'yansu da dukkanin abin da yake da alaƙa da gidansu wannan haƙƙi ne wajibi ne da Allah maɗaukakin sarki ya ɗora wa mace ta kula masa da dukiyarsa ta kula masa da 'ya'yansa sawa'un nata ne ko ba nata bane dan ɗaya daga cikin bala'in da malam Bahaushe yake fama da shi kenan duk lokacin da matakka ta rasu ta ban maka ‘ya'ya ko ka sake ta ta fita ta maka ‘ya'ya to ka shiga uka lalace ka samu matar da za ta kula maka da ‘ya'ya saboda Allah a wannan da wahala irin azabar da ake wa irin waɗannan yaran lalle suna shiga cikin wani hali ka ji an ce ana sawa yaro ayon ayon ya yi zafi a ɗora wa yaro a daki yaro da ƙarfe a ɗaura yaro ƙafafuwansa sikanta azaba kala kala a hana yaro zuwa makaranta a yi masa abubuwa na cin mutunci wanda ba su kamata ba to ke ba kya tsoron ki mutu ko ki fita kuma ki bar naki ya'yan ki tsammani za a yi musu ko ƴaƴanki sun fi ƴaƴanta ne to lallai dole ne mace ta kula da ƴaƴan mijinta shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce mafificin matayanku ita ce man nazarta ilaiha sarratka duk lokacin da ka kalle ta sai ka ji ranka yayi daɗi hankalinka ya kwanta eh da ka kalle ta ka san wannan tana binka ta da maka biyayya ka san wannan ba za ta ba za ta zo maka da bala'i da masifa ba akwai namijin da idan ya karo gida wallahi kamar ya karaso gidan gaban sa a faɗe yake wallahi akwai mutane da za su ga maka cewa idan suka dawo daga wajen aiki majalisar nan da suke zuwa su zauna su yi hira sai karfe goma sha ɗaya ba saboda Allah bane bala'in da ke cikin gidansu ne yafi abin da ya koro bera daga rami suka ce yafi me abin da ya koro bera daga cikin wuta yafi wutar zafi to irin sa ne mutum sai kai sha ɗaya da ta hira da an fara tashi sai fara cewa wani tun yanzu ku tafi bari ku bari mu dan abin nan mana ya san in ya koma gida akwai bala'in da ke jiransa to irin wannan matar ba ita annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kimara ba da ita ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi ba ruwansa da irin wannan mata mafificiyar mata ita ce man idza nazarta ilaiha sarratka idan ka kalli ta ga hankalinka ya kwanta ka ji daɗi eh annabi ya ce kuma wa idza ghibta anha idan ka tafi ka batta baka gida hafizatka fi malika wa ahlika sai ta kiyaye maka sai ta sai ta kiyaye maka kanta da iyalinka da dukiyarka sannan kuma idan ka umarta sai ta bi umarninka wannan ita ce mata kirki saboda haka ƴan uwa ɗaya daga cikin haƙoƙin da namiji yake da shi akan mace dole ne ta kiyaye masa mutuncinsa ta kiyaye nata mutuncin ta kiyaye ƴaƴansa ta kiyaye dukiyarsa duk abin da ajiya ɗauka a killace masa kada ɗaukar masa akwai matayen da idan namiji ya ajiye kuɗinsa a cikin aljusi a mai caji caji ake wallahi inda kasar ɗan sanda in dai kayan ka za a yi wanki ka ɗan ajiye dubu ɗaya ko abin da to shi kenan eh salamun ƙaunar min rabin rahmi ko da ita kenan har abada dubu ɗaya ƙwarai da gaske wasu ma ba wannan ba sukan bi kuɗaɗen mazajen da suke ajiyewa a cikin ruwa su rinka finci ne a zari ɗaya a zari biyu a zari uku to kaga me ka auro kenan a sariƙo wa sariƙati kenan kaga akwai matsala to lallai mace ta sani cewa dukiyar mijinta amana ce in ya baki ki karba an bai baki baki haƙuri zaman ibada kike ba zaman business kike ba eh ba business kike ba galibi yaran mata yanzu abinda ake dasa musu kenan da kawayen su da wasu daga cikin iyayensu a gida aure kamar business da ki tara abinda kika tara wallahi abinda ake ga musu kenan ke da ake zo gidan aure wai ki tara abinda kika tara kasu kantin gwari zaki je ko sabon gari Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka daga cikin mafi girman haƙƙin da namiji yake da shi akan mace shine haƙƙin da'a biyayya wannan na ɗaya daga cikin mafi girman haƙƙin da Allah madaukakin sarki ya ɗora wa mace akan mijinta dole ne ta masa biyayya idan ya ce ta yi ta yi in ya ce ta bari ta bari wannan dole ne matuƙar ba saban Allah bane idan abu ya kasance saban Allah ne to wannan ka'ida ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq amma matakar ba saban Allah bane dole ne wajibi ne ce masa biyayya ɗaya daga cikin abin da muke fuskanta kenan yan uwa rashin biyayya da yawa daga cikin mazaje mataye suna gani kamar sa'annin su ne bai isa ya ya faɗi magana a gidansa abu ba ita har da ka kirji take tana gani cewa ai a gidan a gidanta sai abin da tace bajinta bai isa ya sa ba sai abin da ta faɗa yaranta maza da mata duk ta lalata sai abin da ta faɗa sannan za su bi ubansu bai isa ya faɗa ba su bi ba to wallahi irin wannan mata irin wannan mata ta ji tsoron Allah ta guji haɗuwarta da Allah madaukakin sarki dole ne idan mijin ke ce ayi ayi idan ya ce kada ayi kada ayi sannan yar uwata mai albarka ki sani cewa lallai a hirɗinki ki ji tsoron Allah wajen neman saki a wajen mijinki dan da yawa daga cikin mataye da abu ya tashi sai ka ji ta ce to ka sake ni sai me ka sake ni sai me magana ce mai daɗin faɗa a wajen su to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce a gaya mata cewa duk matar da ta nemi mijinta ya sake ta ba wani dalili haka kawai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa haramun alaiha ra'ihatul janna haramun ne ta ji kanshin aljanna ba ta shiga aljanna ba kanshin aljanna haramun ne a kanta amma wallahi yan uwa abu ne mai sauki yanzu da abu ya tashi to ka sake ni mana sai be sai be akwai wanda ma take ga masa cewa take ga masa cewa wallahi taimakon sa da ta aure shi sai ya ji ya kai kuɗi gidansu ya kai sadaki ya sha wala abin nan o wallahi ta taimaka masa to tunda taimako na kike kije zan samu ta taimaka min baki ba to irin waɗannan abubuwa gaskiya akwai buƙatar gidajen mu na aure a gyara su yan uwa gidajen mu na aure kawai sai dai in baka hira da mutane ba amma wallahi suna nan suna ci da wuta a ƙarƙashin ƙasa kowa an ka ga ya fito kawai yana tafiya wani kawai shi ya san abin da ke damunsa eh sai ka yarda mutum zaka san zaka san akwai matsala ba mutuntawa ba girmamawa ba abin da ya kama da haka wani wani zaka ga zage-zage zage-zage haka tsakaninsa da matarsa wani ba ta girmama iyayensa ba ta girmama yan uwansa ta zagi iyayensa ta zagi yan uwansa ta wulakanta yan uwansa haka to ko shakka babu wannan abu ne da bai kamata a ce matar arziki da take so ta ɗauki garan na na faɗi mata rinka aikata irin waɗannan ayyuka ba Allah maɗaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka lallai ne a matsayinki na mace ki yi itirafi ki gaya wa mijinki lallai kin gode game da alherin da yake miki kada ki fitilci kada ki kafirce wani imar Allah madaukakin sarki gwargwadon abin da Allah ya sare wa mijinki yake zuwa ya samo ya sha wahala ya kawo lallai ki ce kin gode Allah ƙara arziki Allah ƙara ɗaukaka ka Allah ƙara buɗa maka wannan abin yana wa miji daɗi a cikin ransa wallahi yana masa daɗi a cikin ransa amma ya je ya samu an rena ya je ya kawo an zumbar baki ya ji ya kawo an ce je ka kicin ka ajiye je ka kai kaza da sauransu ba godiya yan uwana mata ku sani cewa wannan al'amari na ɗaya daga cikin abin da annabi ya gaya mana cewa shi ke shigar da yawa daga cikin mata wutar jahannama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce an nuna masa wutar jahannama ya ganta shi da idansa sallallahu alaihi wasallam yace abin da ya bashi abin da ya gani a cikin sa bashi da kyau yace sai naga mafi yawa daga cikin yan wutan nan dukkaninsu mata ne mata hankalinsu ya tashi annabi ya ce saboda suna kafircewa ɗaya daga cikin ta ce ya rasulullah a yakfurna billah suna kafircewa Allah ne annabi ya ce ba Allah suke kafircewa ba yakfurna al'ashira mazaje suke kafircewa mazaje suke butulcewa suna butulcewa kyautatawa da mazaje suke musu annabi ya ce lau ahsanta ila idahinna inda zaka kyautatawa ɗaya daga cikin su tsawon zamani tsawon shekara da shekaru kana yi kana ta hidima kai kayan sallah kai ragon sallah kai kaza duk abin da zaka yi wata sallah ta zo kuma al'amari ya abin albashi ya makale eh ba albashi ba ko kasuwa ta dan tsaya to wallahi an ka fara shan ruwan bala'i kuma shikenan me ka taba yi min sai ta ce maka wallahi ban taba ganin alkhairi a wajen ka ba annabi ne yake faɗa wannan fa annabi ne sallallahu alaihi wasallam yake faɗa wannan ƴan uwa wannan abin yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa annabi ne yake faɗa sallallahu alaihi wasallam inda za ka kyautata mata tsawon zamani sannan sun mara'at minka shai'a laƙalat ma ra'aitu minka khairan khattu da ta ce ban taɓa gado wani alheri a tattare da kai ba abin da yake faruwa kenan abin da yake faruwa kenan to yar uwa ki sani lallai ne ki rinka gode wa mijinki lallai ne ki rinka yaba abin da yake miki lallai ne ya ji cewa idan ya je samu za a gode masa duk abin da zai samu ki insha Allah ta'ala zai yi yan uwana masu albarka abu na ƙarshe a gurguje daga cikin haƙoƙin da namiji yake da shi akan matarsa lallai haƙƙi ne na mace ayyukan gida da ake gabatarwa wanke-wanke shara girki da duk abin da yake shi'un ne manziliya lallai wannan haƙƙi ne na mace da shari'a ta ɗora mata akwai wata fikira wani tunani da ake so a shigo da shi cikin al'ummar mu cewa wai aikin gida ba dole bane akan mace in jiwa eh ana kokari a hure wa matan mu kunne wa aikin gida ba dole bane to in ba dole bane wa zai yi kenan sai dai ka je ka dauko yar aiki ko dan aiki to ni ina in kana da kudin dauko yar aiki ni ina da shi ne kai ka fita ka je ka yi wahala ka samu abinci ka kawo ita kuma bai amfani sai dai ta ta kwanta ba abin da za ta yi wannan ba daidai bane yan uwa matar sayyidina ali yar gidan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam na fatima babar hasan da usaini eh abin da sana faɗa ka don ku san wace ce ita darajarta da kimata da martabarta sai da hannun ta kanta yan uwa kanta duk ya farfashe kun san saboda mai saboda saboda nika da dutse irin dutsen nika nan da ake na da galibi masu shekaru za su sani sada da shi ake amfani a gidajen yanzu babu shi saboda zamani tunda yanzu ga blanda ga kaza ga kaza da sauransu irin wannan dutsen da shi za a nika alkama da shi za a nika kaza da sauransu saboda amfani da wannan abin da na faɗi ma take ta girki sai da hannun ta ya farfashe ana nan sai ta ga wata rana an kawo annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayi sai ta tambayi mijinta ta ce zan je in tambayi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko baiwa ɗaya ce a bani ta zo ta ɗan rinka tayana aiki saboda na ɗan rinka hutawa ba ta daina ba ta ɗan rinka samun sauki sai na alice babu laifi zaki iya zuwa ta tashi ta gida bata samu annabi sai na Aisha Allah ya kara mata yadda ta zauna ta yauna Aisha bayani ta ce to ba matsalan Allah da in ya shigo za a gaya masa sallallahu alaihi wasallam bayan annabi ya shigo da Aisha ta masa bayani cewa ga abin da na Fatima ta zo da shi annabi ya ce ba matsala a daren annabi ya tashi ya tafi gidansu sayyidina Ali ta har mun kwanta bacci sai muka ji shigowar annabi ya sallama za mu tashi annabi ya ce ku tsaya inda kuke ku zauna annabi je je zauna tsakanin ga na Fatima a kwance ga sayyidina Ali je zauna tsakanin su sallallahu alaihi wasallam da ya zauna sai gaisa yace bana ba ku bana koyar da ku abin da yafi wancan hadamin da ku nema alkhairi ba suka ce koyar da mu ya rasulullah yace idan kun tashi kwanciya bacci ku karanta subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 yafi muka kadimi alheri ba su kadimin ba ta je ta ci gaba da aiki hannun ta ci gaba da kanta ibada take yi saboda haka uwa ki sani aikin gida aikin ki ne haƙƙin ki ne kamar yadda shi ma aikin waje haƙƙin sa ne mazaje nawa suke mutuwa akan nemo halak din su mazaje nawa suke rasa kafafuwan su wasu hannaye wasu idanuwan su akan nemo halak babar ya buge wani wani ya hadari wani ya kaza wani an fashi su sace shi duk halak ya tafi nema dan ya kawo muku kuci saboda Allah sai wani zai ce miki wai aikin gida ba dole bane dan Allah wani irin wani irin mutum ne wannan a wannan addini ya samu wannan haka sha'ani ya gudana a lokacin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mata suke wa mazajin su hidima babu inda aka taba ji annabi ya ce a daina ba haƙƙi bane Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwana masu albarka mu sani cewa matakar mace ta bin mijinta ta yi sallolinta guda biyar ta yi azuminta ta yi abin da ya kamata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ba ta da makoma sai aljanna Allah madaukakin sarki ya shari matayen mu Allah ba su ikon yi wa mazajin su biyayya ‘yan mata da ba su aure ba Allah maɗaukakin sarki ya ganar da su yadda al'amari ke idan sun shiga Allah maɗaukakin sarki ya ba su ikon yi nasu mazajen biyayya. Allah ma izal Islam wal musulmin wa zilla shirka wal mushrikin wa dammir a'ada ka a'ada addin wa ansur ibadak al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin wa qumu ila salati yarhamukumullah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله